أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو عبيدة بن جراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين والتاجين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قطب الأقداج فريد الداري على الإطلاق حاتم العتمين أبو سعد على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف بجاه رسول الله يا همة الشيء هدري لنا بهذا المهدر والتعدفي بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت إيتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله muna zama na goma sha uku a jiwa muna jawahir ma'ani na biyu muna magana ne akan masheha wato yanayin yadda shau tijani ya fito bayan yana da shekara talatin da ɗaya abubuwan da ya fara gamuwa da su a cikin wa'annan shekarun da kuma nihayar makasidi wa min a'azami adabihi yana daga cikin mafi girman ladabin shauti da ne li shuhudil fadli sayyidihi saboda ganin wato shuhudi na fadalan shugaba wa manihi da baye bayansu baye bayansa wato ka kalli shehinka me kake ganewa a jikinsa me kake samu a jikinsa domin yana daga cikin ainihin abin da ya sa muridi yake kai ga nasara cikin tafiyarsa yana daga ciki saboda ka gane me Allah ya masa me Allah ya bashi ka gane to ai za ka gan shi da girma maimakon ka kalle shi haka haka eh za ka gan shi da girma shi ne kusan ranar ainihin magana kaɗan a kan shomalallawa saboda da yawa muridan ganin sa a arha saboda mujarradin insaniya za ka kalla shi kuma abin ba haka ba ne insaniyarsa tana nan ba za ta canza ba za ku yi komai amma martaban ita a ɓoye take ita ba a shiri take ba to idan kana son ka kalle shi ka amfana to ka kalle shi ba da insaniya ba ka kalle shi da wancan ainihin nazarin ilahi yawwa to da wannan ne za ka amfana to da shi ne kuma mutum yake samun duk abin da bai zato zai samu ba duk abin da bai zato zai samu ba to shau tijani abin da yake kallo kenan lam annahu lamma itarahu min al-ahwali ma tarahu abubuwan da ya gani cikin halaye wa nazala bi maqtada'ahu an nafsi wa hawahu duk wani abin da zai yanke wato na tunaninsa ga barin son zuciya hawa dinnan eh ai bala'i ne ba dan kankani ba eh idan mutum zai yanke na wajen maganar son zuciyarsa to in aka yanke wannan to shikenan an sami duk abin da ake nufi falamma a hassa bi zuhuri zalika lokacin da ya ji duk lamarinsa mafiya yawa yarju ilallahi subhanahu wata'ala ya gane baya yin abu dan duniya baya yin abu dan kaza baya baya tsoron zargi dan zai tsaya akan gaskiya shi kuma baya yarda ya tafi akan rashin gaskiya to wannan shine a hassa kenan بظهور ذلك من الإخوان دقيانوا والأصحاب بصحابي الذين هنالك ونسكي تاردشي يقان هكا نعا وزجرا سيحني يتفاوتر washarada wa nafara ya kore ya korar wa gaziba gazaban shadidan yayi fushi akan wanda suke yin haka wata walla anun sharidan ya kauce ga barin duk masu irin wannan ɗabi'ar wata walla sharidan ya kauce akan irinsu wa kana tati lufudu lin ziyarati jama'a suna zuwa wajen shehu tijani ziyara wa akhadha anhu sun zo wajen shehu tijani sun karɓi wuridi a wajensa wa afada wai ifadatan sun nemi fa'idodi cikin karuwa fakana yamtani min zalika kullu imtina'in yana hana su son zuciya yana hana su yin abin da bai dace ba yana hana su bin hawa mutuba'an eh wa yaqulu yana cewa kullu na wahidan fintifai da mu da ku duk ɗaya ne da mu da ku duk ɗaya ne wajen amfanarwa shi ma shau tijanin ba tijani eh shi ma shau manzalla shine shehinsa shi ma karanta wurin din yake kamar yadda kuke karanta ai haka ne ai ba ya sa bane ba yayi a'a shi ma karanta wuridin yake kamar yadda kowa yake karanta wuridin saboda wuridin ainihin shehin manzo Allah ne saboda haka shine shehin sa shi kuma na'ibi ne a matsayin shehantan abin a hannunsa ya bayyana saboda haka sai yana cewa da mu da ku ai duk ɗaya ne fala fadala li adin alal akhara wannan tawadu ne babu wani wanda ya fi wani illa bi takawa dama haka abin yake sai da tsoron Allah to yana cewa fara fa balal li hadin alal akara ban fi ku ba ba ku fi ni ba fi da'awatil mashayikhati illa su'ul ibtidai wato da'awa na shehanta dan ni shayi ne na fika dan ni shayi ne na fika wannan so da ibtidai duk kai dan dariƙar tijaniya ne ni dan dariƙa ni dan dariƙar tijaniya ne wannan shine tarbiyyar shi tijani falamma hada kasbu sabti fi kulli fadilatin da shau tijani ya sami rinjaye ya ci wato aka yi aka yi tsere ya ci kasabin sarfi kenan kamar a ce an yi zube ya zo number one fi kulli fadilatin a kowane bangare bangaren ibada bangaren zuhudi bangaren wara'u bangaren kaza bangaren kaza bangaren kaza kowane bangare kowane bangare ya zamo ya wuce ya zamo number one misali wata Allah zahiran wa batinan sai aka yi masa ado a nan a bangaren ibada ya zama number one a bangaren ilimi ya zama number one a bangaren zuru ya zama number one a bangaren ikama ya zama number one a bangaren takawa ya zama number one a bangaren haka irin wa'annan to kaga ai duk za a bashi numban da ya ci to shine ya ci shine haza kasabu sabti fi kulli fadilatin wata halla zahiran wa batan duk gulal jaliya aljamila saboda haka me ya kamata duk gurin da ya ci number one ai za a bashi irin abin da ake cewa number one ne a gurin haka ne ko to haka walam ya baka lahu min mutamannahu bainal anam sai ya zama babu wani abin da yake nema a wajen halitta komi wanda ake nema a ce kakai kakai saboda haka me yake nema kuma wajen halitta babu illa alhajj ila baitullahi alharam sai ce to kawai zai je ɗakin kaba an gama komai sammat himmatu ila qalabi shikenan ina ne hanya tashi fara tafiya dama yana fil misali magharibi ne to ya fara tafiya ya fara tafiya shine ya zo misira daga misira ya shiga jirgin ruwa zuwa aikin haji wata hashiru arziki don ya sadu da abin nufinsa wa kana da'iman yarsa da ibanahu kowane lokaci yana dakatar da manufansa ko da lamarinsa zuwa ga Allah wa waqatuhu da lokacinsa zuwa ga Allah wa awanihi da tarewansa zuwa ga Allah ila an ata har ya zo faqama ala saqil jiddi wa tashmiri da ya zo ya tsaya akan ijtihadi shine saqul jiddi wa tashmiri da zage dantse wajen aiki eh wa nahabat bihi himmatu lil masiri sai ya zamo ya zabura himmar ta zaburar da shi wajen tafiya fa ka da radiyallahu anhu fi ta'ahud war rahibi shikenan sai ya tattali cikin tafiya wa halakal asha'ira wal qabil sai ya bar duk yan uwansa da kabilunsa ya tafi shi kadai fa ma qarra lahu in zaka qararan babu wani guri da aka ce ga wajen zamansa in zaka qararan ila an hajja wa zara sai da ya tafi aikin hajji ya ziyarci sayyid wujudi sallallahu alaihi wasallama wata rada da bainar diyar ya kai ya kawo tsakanin wannan gidan da wannan gidan wasu sassalama bainar amakin ya je ya rungumi rukunul yamani rukun duk wa'annan guraren ne wal asar duk gurin da aka ce na ijaba ne ya je yayi addu'a fa kana uruju min madinati tulmisan fitansa daga garin tulmisan zuwa wannan aikin sanatun sittun wa samanina wa mi'atin wa alf dubu da ɗari da tamanin da shida kaga yana da shekara talatin da shida kira to a talatin da shida nan yawanci manyan waliyi aka musu abubuwa yawanci daga nan ne bawari kulfatai yake zuwa musu aksari aksari kasan zamanin su ɗaya shi usman dan fodiyo amma gimi shi usman dan fodiyo shekara goma sai su jani kuma zamanin su daya da Muhammad dan Abdulwahab amma Muhammad dan Abdulwahab ya girme Shehu Tijjani eh eh shi ya girme shi da kusan shekara 40 ko 30 1111 kafin shi 1111 kafin dan Wahab shi kuma 1150 kaga shekara 39 39 eh to dan Wahab ya yi kusan shekara 100 Shehu ya yi shekara tamanin, kaga an haɗu da yayin shekara hamsin a zamani ɗaya. Yawwa. Na, to, yanda abubuwan suke, ‘yan ɗariƙa su saurari wannan babin, kuma su kiyaye, saboda da yawa ana shiga ribibi, an bar ƙa'idan Shehu Tijjani ne an kama siyasar rayuwa. Ɗariƙar Tijjaniya, yadda take zan sake faɗa lazimin safe lazimin al'asar wazifa zikirin juma su ake kira tsarikan tijjaniya duk sauran wani abu maulidi ƙungiyoyi duk sunansu siyasan ɗariƙa wannan shine ɗariƙa ɗariƙan tijjaniya istighfari salatu manzo Allah la ilaha illallah sannan lazimin safi lazimin la'asar wazifa zikirin juma'a an ka duba wayannan su ne su ake amfani da su kuma wannan su ne ainihin ɗariƙa duk wani abin da ya race da wannan sunan shi siyasar ɗariƙa saboda haka idan mutum yana yana karanta ɗariƙa baya ɗaya daga cikin wannan ɗan ɗariƙa ne dan dalila ne har son shi Ibrahim idan kana karanta wannan ɗarikan baka son shi Ibrahim kai dan dalila ne falala ce za ta kai ka can kuma ka shiga wannan kana cikin karanta ɗarika ka so shi Ibrahim wannan ka ƙaru ne daraja ka ce ta ƙaru amma in baka ba a ɗarikan tijaniyan ka kana nan daren ba wani abu ba abin da ya shafe ka kai dai karka zage shi to wayannan ba kowa ne fa sani ba a hargitse ake tafiyar ba yanzu wani yin haka baya maulidi ba sai a ce ai ba ma dan dariƙa bane ba haka bane karanta dariƙa daban wannan ana koro kan mutane ne su haɗu saboda in sun shiga nan su samu sauƙi shine ma'aikata ne aka zuba da yawa don ka yi ƙoƙari a jawo ka shiga cikin waɗansu fabala don ka samu amma ɗariƙa shi kuma ɗariƙa ko ɗan shau tijanin ba ba shi ba ɗan ɗariƙa ba e ko ɗan shau tijani sai an baka saboda haka ka san waye ya baka ɗariƙa shi kuma wajen waye ya karɓa shi kuma hanyar da zaka amfana kenan shi ma mutane ba sani ba su sani amma shi za mu karanta yanzu eh saboda wa'innan sanin aba'u ya fi ka san waye babanka da ya haife ka na jini ka san a wajen wa ka karɓar ɗarika shi kuma a wajen waye karɓar ɗarika shi kuma a wajen waye ya fi ka san babanka da kakanka da kakan babanka da kakan ya fi wannan daraja wannan na ɗini kenan to wannan nasba na aba wannan na wannan shi kuma shi ya fi daraja saboda haka sufaye ya nilu na ila zalika milan azima shi da ka sun ce a na kamar ni misali na karɓi dariƙa jani a hannun shi malu ibrahim sadidu shi ne babana na ruhi shi kuma ya karɓa a wajen shautu jani bin usman shautu jani bin usman ya karɓa a wajen shautu ibrahim Shehu Ibrahim ya karba a wajen Shehu Ahmadu Ahmadu Sukairiju. Ahmadu Sukairiju ya karba a wajen Ahmadu Abdullahi. Ahmadu Abdullahi ya karba a wajen Ali Timashini. Ali Timashini ya karba a wajen Shehu Tijjani. Shehu Tijjani ya karba a wajen Manzo Allah. Manzo Allah ya karba a wajen Jibril. Jibril ya karba a wajen Rabbul Izzati. Wannan idan ka san wannan mas'alan gabaki daya ana tawassulat da shi ka cimma buri nasba a ina ka karba waye shehinka waye shi yinsa wa shi kuma haka to sanin wannan yana da cikin muhimmi a cikin ɗariƙa akwai silsilan da ko mahaukaci ne ka rubuta mu sunan su ka ba shi share warki ta ko silsilan sunan babanka ba dole bane saboda aba'ur ruhi sun fi aba'ur dini shi uba na ruhi yadda ake samunsa shi yana haihuwanka ne wato ya mai da kai gurin da aka zo da kai shi kuma uba na dinu shi kuma ana samun ka ne da sha'awa shi ne da jima'i ake samunsa shi wannan kuma da harshe ne yawon harshe yana da tsarki shi kuma wancan mani ne bai da tsarki bambanci kenan wannan shi yasa su malaman sufaye suka fi girmama shehin ɗariƙa a kan mahaifi ga mahaifin da ya haife ka ga shehin ɗariƙan da ya haife ka a ɓangaren ɗariƙa shi za ka fara ba haƙƙi kafin ka ba wa babanka an tambaye a zurkar ne me yasa haka ya ce saboda wancan ya saukar da kai daga aljanna ne zuwa duniya da sha'awa shine babanka wannan kuma baban ruhi shi kuma zai ɗauke ka ne daga duniya mai da kai aljanna wa ya wani to haka kowa za ka ba shi haƙinsa amma kuma yadda abin yake kenan to shi ne kusan karatun da zamu yi kenan alfasul salis fi aka da tariq rushdi wa hidayati fasali na uku cikin karban ɗarikan shehu tijani ko shiriyarsa da abin nan nasu shirewarsa ilam ka sani أن أول ما تتعلق به المعرفة أول ما تتعلق به المعرفة abinda farkon abinda ma'arifa za ta tabbata da shi waddirayatu da diraya ka gani menene za ta allaka da shi al-ma'rifatu wad-diraya wa tajibul muhafazatu li makani wa ri'aya wanda ya waje mutum ya kiyaye gurin da yake da lura man atatka ala yadayhi man atatka wanda ya zo maka ala yadayhi na ta'idul hidayati wanda ya zo maka hannunsa da hannun shari'a shine wa shayinka wa wadahatka minhu bi iznillahi ya fuskantar da kai daga gare shi bi izinillahi minhu Allah ne da izinin Allah daga gare shi al'inayatu ka samu inaya bi ma'ana shi da shi da kai man arshadaka alallahi man nasahaka alallahi man man man man man arshadaka alallahi faqad nasahaka wa man arshadaka ala dunya faqad at'abaka wanda ya nuna maka Allah ya maka nasiha dama addinu an nasihatu wa man dallaka ala dunya wanda ya nuna maka duniya fakat at'abaka ya wahalar da kai eh domin inna hafanun ita karariya ce wannan ila rabbukal muntaha izwa abun domin shine uba wanda ya maka wannan wal walidu shine ko mahaifi wa haqqu min kulli nasbin ka gani shine mafi cancanta ka nasabtar da kanka zuwa gare shi wa talidan ka dawwama kuma da shi an tik darifan to tsohon dukiyarka da sabuwa to talidan abadan haisu kana laka sababu domin ta inda shi shayin ya zama maka shine sababi fi adadin ijadati cikin abubuwa na samuwa wa nailil madadil isadati da samun madadi na arziki fakanal musabbabu sai zamo shine mai dalili fi ikhrajika wanda aka fitar da kai min adamil jahalati daga rashin jahilci ila wujudul ma'rifatil halati dan ka san yadda kake dariƙa ita za ta nuna maka daga ina kake yaya kake daga ina kake dariƙa ce za ta nuna maka to ashe babanka da ya fitar da kai daga wannan duhun jahilcin ya mai da kai cikin ma'arifatu hali kasancewa ga yadda ka fito kai daga rabbul izzati kai ana min Allah wal mu'minuna minni wa anta min al mu'minina ba'ana ya yi wallazina amanu uzkurullaha zikran kasira allazina amanu aka kira ya yi wallazina amanu sallu alaihi mu'minai aka kira saboda haka ashe asalinka daga annabi kake saninka daga annabi domin ana min Allah manzo Allah ce ni daga Allah nake wal mu'minuna minni mu'minai kuma daga waje na suke to kai kuma kana daga cikin wanda Allah ya sa allazina yazkuruna Allah masu ambatan Allah allazina yusalluna ala rasulillahi masu salati wa manzo Allah daga ina suke daga manzo Allah ashe ka gane gidanku amma ta ina ka gane gidanku saboda babanka waye babanka shine abun ruhi abun ruhi babanka shine shehinka da ya sanar da kai yadda ka fito daga asalinka wani zai zama babansa mahaifi ɗini shine kuma babansa mahaifi ruhi wani kuma daban-daban ne sai ka yi uba daban-daban. Ga babanka wanda ya same ka da sha'awa, ga babanka kuma wanda ya same ka da yawun baki. To wannan yawun shi ake cewa maniyul halali, wanda da shi ake jan mutum zuwa ga Allah har ka zama mutum, abinda baka sani baka sani, sai ka yi ta gyaruwa, ka yi ta gyaruwa ai da baki. To wannan gyaruwan shine an mai da kai ɗa kenan. ta zamo waladin ruhi sai ya zamo duk abin da ka faɗa da shi mutum zai amfana to shi kenan sai ga kuma a ya gane to ai a wajen kai san Allah da maganan kai gane kaza da maganan kai gane kaza to wayannan abubuwan da ya gane ya gane ya gane ya tar to da shi ne kuma zai gane cewa shi ga babansa na nasba to sai aka yi nasara ya karba tariƙa hannunka ko ko bai karɓar dariƙa ninka ba to zai iya ganewa ga gurin da ya samu futuhatu na fahimtarsa amma ga gurin da ya karɓar dariƙa to karka walakanta wanda ya karɓar dariƙa a hannunsa shi ya fara sa ka dai akan wannan kujera amma za ka iya kuma za ka girma wannan saboda shi kuma a jikinsa ka samu abubuwa to shi ake ba da babin tarafi kuma sai ka ce to ga shehin dariƙa ga shehin ilimi ga shehin tarkiya wani kuma duk sai a haɗa maka duka guda uku wani kuma duk guda hudun ma gaba daya shine babanka shine shehin tarikanka shine shehin iliminka shine shehin tarbiyarka shine shehin tarbiyarka wani waje ɗaya za a bashi amma wani sai an watsa shi eh je nan wani kuma ka je ka je nan ka ebo ka je nan ka ebo ka je nan ka ebo to a nan abin da ake so a ƙarshe ka gane a ina ka fi amfana amma kar ka wulaƙanta ɗaya kowanne ka ba shakinsa kar ka ce yanzu a ina ina fi ƙarfin shi ina eh ina gani yanzu ya zo waje na ma zan karantar da shi to an buga eh an buga ba ba kai abin da ake nufi ba Allah ya kiyaye a wa min makanil gafalati kaga aida a cikin gafala mutum yake wasu dudi kuma an toshe hanyar ila makanati tawajjuh wal wurudi sai aka mai da kai ka fuskanci Allah kuma duk abubuwan da ya zo daga Allah kana ganewa wurudi kenan wa min mawdi'il gawayaci da kana guri ne na bata ila manzilatul hidayaci yanzu kuma kana kujera ne na shari'a fatan fatan qulka min wujudil hissi sai aka ciro ka daga wujudu samuwa na motsi samuwa na motsi wa min wujudil adam aka shigo ila wujudil kursi kai zuwa ga samuwa na tsarkaka kaga motsi shine gangan jiki kudisi shine dahara an tsarkake ka wa min wujudin nafsani daga samuwa na nafsani nafsu ila wujudin rahmani sai ka koma rahmaniya wa min wujudil adami da kana nan cikin samuwa na rashi ila wujudin rasul kadami sai ka koma kuma ka gane ne ake nufi da kai tuntuni haka ne fa anzalaka sai saukar da kai fi hadhihi manazilul munifa a cikin wannan masauki madaukaki wa asharaka alaika sai ya haskaka maka nurul haqiqati haske na hakika fasirta muwahhidan sai ka zamo kana kadaitar da Allah hakikiyan na hakika komi sai ka gane ashe duk sifofin nan da muke gani da yawa abu ɗaya ne duk sifofin nan da muke gani da yawa abu ɗaya ne za ka ga siffan Muhammadu ne a mutum babu wani mutumin da bai baka siffan Muhammadu ba ga sunan da yawa amma kuma guda ɗaya ne ko ga shi da yawa amma guda ɗaya ne waye ka same shi bai da kai waye ka same shi bai da kafada waye ka same shi bai da ciki waye ka same shi bai da kafa to me aka rubuta saboda haka duk siffa ɗaya yake nuna maka amma kuma ga mutane daban-daban in ka kalli yawan su ba yawan ake son ka gane ba yawan ɗaya ne shine Allah musalli ala wahidil kasir Allah ka yi salaci wa guda ɗaya mai yawa. Annai Muhammadu ke. Ai, ko ba, ko mutum ya ƙi Allah, iyaka abin da ya rage maka ƙwaƙwalon ga gaji, to, ai, wannan suna bautan gunki, wannan sun bauta ɗin, amma dai Muhammadu ne. In ka zo wannan ɓangaren, shi kuma wani abu ne daban. Amma wannan abin ɗaya zai baka. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد أنت أنغاني؟ تو كذا فأنزلك في هذه المنازل كفسرت موحدا ذاك ما يدع أبن دعا حقيقيا كما كي كاسان حقيقا أبن هكني domin annabi Adamu daga ina ka fito da shi daga annabi Muhammadu ai photostat din annabi Muhammadu ne Adamu. ‘Ya'yan annabi Adamu, mu kuma waye ba kamar da annabi Adamu. Saboda haka mu photostat ɗinsa ne, don haka mai da mu muka koma jikin Adamu, Adamu wajen wa zai koma. Saboda haka nawa kenan. Shi ne abin da ake nufi. Wannan shi ne hakika ba yadda za ka yi ka canza. Ba yadda za ka yi ka canza. Saboda an yi barjak sunanmu da ‘ya'yan Adamu. to babanka adamu ne da gaske an kira babanka tanimu dan jummai abdu haka ko duk wa'annan sunayen waɗansu abu ne daban amma bai hana ya dawo a adamunsa ba bai hana hawa wa narka ta ta koma jikin adamu ta koma ta lashe ba shi ma adamu a mai da shi a buge shi ya koma ƙasan da aka yi ya koma muhammadin bai hana hakan ba hakikiyar kenan wa fusta sai ka rabauta fauzan abadiyan da rabo na har abada fakanan lakal wiladatu alma'anawiya to kaga nan an haife ka haihuwa na ma'ana ma'anawiya haihuwa na ma'anawiya kenan ka gane kenan an fa'umin abuwatul hissiya wannan ya fi amfani da haihuwan da babanka ya haife ka wa haƙƙu min ri'ayatan shine mafi cancantan kiyayewa kuma wa kad minhu dirayatun shine mafi karfin diraya sani wa qarau minhu hasban shine mafi kusanci wajen nasba hasban daraja wa usala sababan mafi saduwar sababi kama qala ibn farida radiyallahu anhu kamar da ibn farida yake faɗa nasbi aqrabu fi shar'il hawa nasbata ta fi kusanci daga farin son zuciya wajen baitan wajen gida min nasbi min abawayya wato nasba na na bangaren babana ya fi kusa da sani son zuciya wasirtu wasarat ma'rifatu ahara amma sanin hakan shine mafi cancanta min min ma'rifatil ukra da sanin ɗayan wato sanin ka cewa ga ka kana nasba da babanka amma ka gane ɗaya nasabar koyayya ita ce mafi ɗaukaka wajaba kama kala sha'arani wajibi ne kamar imamu sha'arani yadda ya faɗa ta'ayinul ab ka faɗa ka faɗi waye babanka li Allah ya jahalul idun min nasbi saboda kar ɗaya ya kasu gane baban shi wajibi ne ka ambaci babanka an ce daga cikin sabon annabi Bilal bin Abdul Rabbahi ya ce kowa yana nasba da babansa ya ce to ni ubana musulunci shine ubana sai ce to waye mai uba waye mai uba kaman shi eh akwai shi in sun yi alfahari da cewa uban su wane ne suka yi alfahari ya ce to ni ina alfahari da musulunci shine ubana bilal bin abdul rabbahi eh to waye kaman sa to ku duba ku gani da ya nasabtu da musulunci waye babansa manzo Allah sannan mutane biyu ne suka hau kan kafaɗan manzon Allah hawa suka taka sai na aliyu ne da shi duk duniya bilalin ya taka kan kafaɗan annabi ya hau kuma gashi baki sannan kuma da ya tashi shiga cikin ɗakin ƙaba da bilalin ya shiga duk laraba ga suna waje wanda ya shiga manzala da shi ya shiga saboda haka sai aka yi ishara shi ya sa malaman suke cewa shi ya sa muke da albarka muna da albarka a can zamanin annabi muke da shi saboda abubuwan da musulun mu ba a jayayya da mu da yawa muke ba da gaskiya fararen ko sai an yi doke-doke da kashe-kashe eh shi yasa mu aka zo mu ce mun yadda mun yadda mun yadda shi yasa aka zuba mana abubuwa da yawa wanda ba a zuba wa wasu ba eh shine malamai suke cewa idan ka ce babu babu baki annabi to ai an ba su annabta ne ba wai dan dan biyayya su barin taurin kai ne taurin kansu ne kuma an sha wuya to amma mu kuma rashin bakinmu da baba mu annabi ba saboda imani mun an faɗa ba sai an yi wani dambe ba na mu ce mun yarda saboda haka aka tashi shiga mu ko a arewa larabawa a turawa a yan iskansu a kafirai sai suka zo da turawan shidi da suka nasabtu da annabi sai aka bi su saboda sun ce suna cibi wayannan irin abubuwan ga sunan da yawa a ajiye sai ka gane to ashe ga dalili ga dalili ga dalilai ma ba dalili ɗaya ba to ana son ta ainul ab ka faɗa waye babanka li Allah ya jahalu liduna minan nasbi saboda kadda ya kasa gane waye baban shi fatan tasibu sai bode na sabtu auyan sibu siwahu da gairi abiyi kar wani ya ce kai dan wani ne babanka Muhammad ne sai aka ce babanka Abdu ne wani Abdu kawai aka ce Muhammad aka ce Kabiru dan dan Abdullahi kuma Kabiru dan Muhammad to kaga an shiga dimuwa baka san babanka ba kai ma ka tayi kace eh haka ne sai daga baya kuna ga maka ai ba babanka bane shi yasa aka hana aw yantasibu siwahu li ghairi abihi fa yashtamilu bil hadith hadisi yayi magana man intasaba ila ghairi abihi duk wanda ya nasabtu ga babansa ya ki yadda cewa babansa ne ya nasabtu zuwa wani dan duniya ko dan ɗaukaka ko yana ganin babansa kaskantacce ne au tawalla gairi waliyi ko wanda yake majibancin lamarinsa ya nasabtu zuwa ga wani fa alayhi la'natullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in Allah ya tsine masa mala'iku sun tsine masa mutane ma sun tsine masa Allah ya kiyaye ka gani wa man lam ya'rif walidahu fi tariqi duk wanda bai san babansa da ya karɓa ɗariƙa a wajen shi ba, ba huwa da'in ala tahqiqi ya zama mai da'awa. Wal wujubi ma'rifati hadha an-nasb wajibi ne mutum ya san wannan nasban wa kauna haqqihi aw kadu sanin a wajen wa ka karɓa ɗariƙa shi kuma a wajen wa ya karɓa ɗariƙa wannan yana daga cikin aw kadu wa aujabu wajibi ne mafi ƙarfi tajidul ashiya fi kutubihim za ka ga shehunai cikin littafansu ya ta'aradu na litta'arifi a bayin suna kawowa kamar yadda ɗazu na kawo li bayani rutubatihim suna faɗan martaban fa yuqaddimun nasbuhum ad-dini za ka ga suna cewa ni na karɓa ɗariƙa a wajen Shehu Ibrahim Musaddi haka Shehu Ibrahim Musaddi ya karɓa ɗariƙa a wajen haka haka haka haka har ka nasabta shi zuwa gurin da ka nasabta ala nasbihim suna gabatar da wannan nasban na addini akan nasbin ni ne dan salihu salihu dan abubakar abubakar dan muhammadu muhammadu dan umaru umaru dan sa'adu sa'adu dan muhammadu gali muhammadu gali dan jabiru misali wannan nasban an fi gabatarwa wato saboda ka san saboda karka sami tangarda domin a wannan ne zaka je ka samu wanda ba shi da asalin ɗariƙan ya ba da ɗariƙa shi yasa da a samu lalacewa cikin ɗariƙa saboda aka samu eh ai da yawa akwai wanda ba shi da izinin ba da ɗariƙan amma da ya ji kunya gare ba ai haka ne da ya ji kunya gare ba to kuma cin amana ne cewa sandib lokacin da ya zo ƙarshe a nan nan hall lokacin yana masallacin juma'a kafin a kiran shekara talatin da wani abu kenan da ya zo ya yi majalisi ya ce ai abin da ya sa wasu suka shiga izala ai waɗansu wanda ba mazajen ɗariƙan ba ne suka fito a mazajen ɗariƙa suka yi ta ba da ɗariƙa ba ile shi yasa ce amma zai yi wuya ka karɓa ɗariƙa da izini ka bari ya ce ai kamar yayi ne bishiyar da take dashe da wuya iska ya ɗauke ta amma karma ni fa to haka ne saboda la asala lahu ba shi da asali to mafi yayo abin da ke faruwa kenan to yanzu ko yawanci duk wanda ya tafi ba shi da izini ko kuma a ba da ɗariƙa akwai taƙayidi akwai mutalaki taƙayidi ana bayarwa ne daga goma sha zuwa ashirin da tukuna a ƙara in ka ba wa mutane ɗariƙa suka wuce wannan adadin to za ka dawo sai a sake ƙara maka adadi sai ka dawo sai a sake ƙara maka adadi to idan an baka mai ishirin ne ko mai talatin ne kana zarcewa ka ƙara talatin da ɗaya ɗaya ɗan zina ne a ɗariƙance la'abbalahu domin izinin shi ne a yi shi ne abubuwan ai kaga can ya ce bi izinin minhu wa minnatun An fahimta? To, abin da yake faruwa kenan. Idan kuma aka zo aka ce, kaddamarwa ne, shi ma in baka samu itilaki ba, ba hali, shi ma akwai adadin da ake ba aka, ce ka kaddamar da mutane hudu, ko kaddamar da mutane bakwai, ko kaddamar da mutane goma. To, in ka ƙara ɗaya, ka kaddamar da shi duk abin da ya ba da ɗarika shi kuma ɗarika bata bayu ba. Bata bayu ba. to kaga abin da ake nufi mutum ya samu ta hakiki ya rike ya zama yana da ta hakikinsa shi ne don karkaji kana cewa kai ɗan sheyinka ne sheyin kuma shafa shi kuma ba shi da sheyi a to bai karɓa ba ya burge ne kawai ya bayar to za a samu damuwa kuma kana son ka zama almajin shau jani shau jani kuwa ɗansa ma sai ya karɓi izini a hannun shi in bai karɓa ba dan ɗariƙa ba kuma ko ya ba da ɗariƙan shi in ba a ƙaddamar da shi ba, shi ma bai yi ba ba wai dan baba na ya haife ni bane ka san da yawa akwai wanda suke ganin cewa baban su tunda baban su an ɗariƙa ne saboda haka su ma an sha musu ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba saboda gyara wannan ka'idar shauci da nike nan ka'idar kenan yadda take idan mutum ya tafi a ɗimauce in yana kokonto ya je gyara in yana kokonto ya je gyara kuma gyaran ba wani abu bane amma in ya ba wa ɗansu ɗarika shi ma ya je ya gyara ya nemi izini da ya samu itlaki saboda kada ya tafi akan barna idan mutum yana da rai ya samu illa to abin da ya kamata ya gyara shi ne amfanin tsawon rai da ka ji a ce an kama ka kaci amanan Allah kaci amanan manzo Allah kaci amanan shehu tijani Allah ke in zulai sarti rutubati kan rutubati ba kowace martaba ce take kama da wata martaba ba wala kirabati qurbatin kai kirabati kai kirbatin ba kuma kowane kusanci yake kama da kusanci ba fil galibi cikin mafi yawan lokaci suma ma'arifatu qadarin shaykh al-insan ka gani ko sannan mutum kuma ya san qadarin shehin sa yaya shehin ka yake bari in faɗa muku shehi na ni shehi na na san shi na ga wata rana na farko tukunna mahaifina ne ya ɗauke ni ta angon rogo nan muka bi ba gada har na zami na faɗi dan baba ya bi ta ruwa ni nace ba zan shiga ruwa ba sai na je zan tsallaka sai na taka irin tsantsin nan lokacin baba da mashi yana can babban gida mun je mun gaida shi ne muka wuce wajen shehi sai muka je muka sami malam abdullahi juba yana gefen shehi baba ya zauna su a gaisa ya ce ya kawo nan karɓar ɗariƙa ne a lokacin akan dutsen nan nan gefe a nan gudun na karɓar ɗariƙa kama ne aka yi aka kai da hannu akwai haka wani lokacin za a tura ka ne wani lokaci da kanka za ka ji gwargwadon yadda abin ya zo mutum wani lokaci mutum kuma abokinsa zai kama ya kai shi to ni na karanta tsarika na karanta tsarika na karanta tsarika mujita ba ibrahim abokina yana daga cikin wanda ya ƙara ƙarfafa mu saboda malam ata malaminsu na Kano yana yawan magana akan shehi sai ya zamo muna yawan wannan hira akan irin wannan matsayin to wannan matsayin ne sai muka shiga yin hidima hidima duk sati akwai abin da za mu yi muka yau shehi duk satin duniya to a cikin haka wata rana sai na gana tafi aikin haji da ni da malamu tari da zunurai da ma'antani zunurin ɗanka sai malam tare ce in raka shi wani guri sai na raka shi muna dawowa sai kan gefen makabarta sai na ga malam tanimu da zunurin sun riga mu zuwa gaban manzo Allah sai na ce ma akram kallahu ga su malam tanimu fa a gaban manzo Allah sai a zuciyata na ce to wani laifi muka yi suka riga mu muna zuwa sai na ce assalamu alaika ya rasulallah sai kabarin ya dare gida biyu sai na gama manzo Allah ya fito sai ni kamun hannu sai tsoro ya kama ni sai ya ce karrubni karrubni wannan larabcin da manzo Allah ya wanke da wannan kalman karrubni karrubni da muka yi musafa sai ce kaifa qulubul kabiri ya ani shehu ibrahim musaddad a bakin manzo Allah na kara jin wannan matsayi to daga nan ne washe gari sai na zo sai na gaya wa shehi sai ya ce hajiya barira wace ya ce tashi yanzu ni na shigo ta wannan kofan wani ya zo ya gaya wa shehi irin wannan aikan daga manzala amma ya fita ta bakin ta hanyar eh ta bakin rijiya ni kuma na shigo ta nan ina faɗa masa yana cewa to ai yanzu gun da ka zauna ga wane ya zo ya isar da wannan saƙon yanzu to daga nan ne sai na fara ganewa sai na sami baban su malam aminu malam sha'ibu ukur muna koyon ilimin hisabi sai na gaya masu garuwa ya ce ai lokacin da shehin ya hau kudubaniya shekara kaza kenan domin shi ya gani an tsare bauchi road an ɗora shi akan mota buɗaɗɗiya irin trailer nan ana tafiya da ganguna an naɗa shi a kudubaniya to daga nan na fara gane waye shi waye shi waye shi waye shi to wannan ni abin da Allah ya fara nuna min kenan idan wani kuma zai zo ce min ƙarya ne shi ya gani ko ba ka bane ka ce min ƙarya ne kai ka gani sannan na rubuta littafi a 1991 na abu zaria a kan shi duk littafin yana nan har yanzu ban buga shi ba wanda da na rubuta littafin sai ina kallon alƙibla na yi sujudi tukuna warin yake zuwa nake rubuta baiti ɗari da ɗaya ranar cika baiti ɗari da ɗaya ina gaban shehu lawan ali wan salisu naka salisu isa garba ya rasu sai a wannan yake gaya min sarauta ina cika baitin na ɗari da ɗaya yana shigowa yana cewa ali ya rasu baitin ban ƙarasa shi ba salla sallal ilahi li rabbina bil fatihi takararana wannan shine karshen baitin na ɗari da ɗaya wannan shekara talatin da biyu kenan sallal ilahu li rabbina bil fatihi takararana wannan baitin ina gamawa yana shiga wajen shi mallam muna karatu yace ali ya rasu wannan baitin sai da shehu ibrahim musaddidi ya koma ga Allah da na duba shi naga duk maratib din da zai hau ne a wajen Allah har zuwa ranar mutuwa sai da Allah ya nuna min na rubuta amma ni ma ba sani ba an fahimta to wannan shine shehi na saboda haka abin da na sani wanda Allah ya sanar da ni ya sanar da ni kuma wasu suna rubuta wasu ba rubuta ba shikenan to ashe ومن لم يعرف والده الطريق فهو دائن كنا ثم معرفة قدر الشيخ الإنسان shi mutum ya san meye girman shehinsa alamatun alama rifat kadari wannan haka shine alaman sanin kadarinsa wa unwanan kuma shine unwani wa dalilun ala qadarin manayi kuma wannan shine dalilin zai nuna maka kyautan da Allah ya maka ka gane zaka gane wakwata halihi za ka san ƙarfin hali wa fatahi da irin fatayinsa in alaƙadar fatahin shayi ya kunu fatahin murid domin irin fatahin shayin to muridin ma haka zai zama shi yasa aka ce in za ka karɓi dariƙa watsalit murabbiyan khabiran nasihan kamil irfanin karka je kawai a dunkule ka kama karban ɗarika a ka duba waye saboda gwargwadon himman shehinka kamar tafiyar mota ne in ka je ka ɗauki titiri za ka tafi amma kuma a jigace ko ba haka bane wanda ya ɗauki mercedes irin ta zamani ko jeep irin na yanzu to haka in ka zaɓa yanayin gudunsa in ka san ƙadarinsa to yanayin gudun ka kina ma'arifa wancan sunanta mota wannan sunanta mota amma tafiyar ba ɗaya ce ko da za ka zo ko ka zo a jinkirce shi yasa da aka ga wani karɓar ɗariƙar su za a gan shi malalaci ne har ya mutu saboda shehinsa malalaci ne a hadara haka abin yake amma zaburarren shehi to in ka san kadarin shehin to haka kai ma za a zaburar da kai saboda ba aikin ka bane ai waridinsa ne madadin daga gurinsa yake zuwa saboda haka shi uba yana shayar da ɗansa ne da abin da yake da shi ai an ji to haka abubuwan suke is alaƙa إذا على قدر الفتي للشيء يكون فتي للمريد هكا أبن يكي وبهذا القوة هذه da kuma irin karfin halinsa wata hazibihi da yadda ya tsarkaka ya kunu tahzib haka shi ma tsarkakarsa za ta zo wal mazid kuma yana samun kari eh yana samun kari a haka wal hadha qala shaykhul kamil saboda haka shayin nan al kamil cikakke wa qudubu shamil kudubi wanda ya tattara abubuwa shine maulana abdul qadir jilani shi abdul qadir jilani radiyallahu anhu mushir li hadha al ma'ana yake nuni akan wannan ma'ana albaidatun min nadi alifin koyinmu yana daidai da wasu waliyai dubu ne walfarhu la yuqawwu wanda aka yayi aka fasa shi a kwan ya fara cara ba a hada shi da wani kududi wala sabila limari fati hadhihi tahsil ba za ka iya sanin wannan abin ake faɗa ba illa bi ta'ariji li ta'ariji bi shay tafsilan sai ka gane waye shehin naka idan shehu abdul qadir ya faɗi wannan a kujeransa to in shehu tijani ya zo ya faɗa shi kuma ya ka ce kaga ya ce baydatun min nadi alfin wal farbu la yuqawwam baydatun minna bi alfin koyinmu yana daidai koyinmu kaga shi ne kira yana daidai da waliyan da suke dubu wanda suka wuce shi wal farhu la yuqawam wanda suka fara ba a gwada wanda suka fara kuka cara ba a gwadawa da su shot jan da yazo sai ya ce to wancan a zamanin sa ne mu kuma daga zamanin mu zuwa zamanin sa ya hada da baya bai batun minna bi alfin walfarhu la yuqawwam shi kuma yayi magana ne daga shekara 500 hijira na da shekara 500 ne aka yi shehu abdulkadir jilani shehu tijani kuma an yi shi ne a shekara hijira na da shekara 1200 kaga shekara 600 eh 100 wa 600 kan wuce karni bakwai shehu ibrahim kuma sai ya ce عليه صلاة الله ثم سلامه به فاق أقطاب الأنام لي البيض عليه صلاة الله ثم سلامه sira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Muhammadu salatan salatin da zan yi bihi faqa qadabul anani ni kuma almajirai na sun ke sun wuce kuduban halittan zai biyu kwai na ya shafe dukan kuduban zamanin gaba daya gaba daya amma himman daga cikin himman shautijani aiki ɗaya na shautijani aiki ɗaya na shautijani ina yawan faɗa da yawa har yanzu akwai wanda suke neman ja amma an sun ji na faɗan sai su yi shiru sai dai kunkuni amma aiki ɗaya na Shehu Tijjani, Shehu Ibrahim kafinsa aiki ɗaya na Shehu Tijjani. Abin da ya sa ba a yawan ganewa ba a san Shehu Tijjani ba ne. Inda wani malami zai tambaye ni, to zan masa isharori ne kawai ya isa ya gane aiki ɗaya ne. Amma haka kawai sai dai imani, amma ba ka karatu ba kai sai gane ba. Ba za ka gane ba. in ba ka karatu ba za a gane ba sai ka tsammani shehu ibrahim din ma ya shafi shehu tijjani ko kaɗan aiki ɗaya ne da shehu tijjani to a nan ne za ka gane wani irin ɓuya shehu tijjani ya Allah ya janar da mu na'am fakana ta'aridu min ajali zalika wannan bijiran saboda haka ne litta'ari bil ashiyahi sayidina shi ne muke sanar da ku suwaye shehanan shehun a fiye da wanda muke karfafawa. Wali tamamil ma'arifatu bi qadarihim muna faɗa muku cikakken sani da ƙadarinsu mufidan dan a fa'idantu. Wa bisa dilin zalika ta wannan hanya ne take da tarihi muke ƙarfafa sani ya shayi da shehunansa li hasilu tarihi bi qadarihi saboda ka san me ya ɗauko. فتعرضنا لذلك في هذا الباب sai muka kawo a wannan babi wakatar sarna amma mun takaita fihi alama la manduhatun anhu ba dole bane mun kawo kaɗan ne wallahu muwaffiqul lissawabi ubangiji shine abin dacewa shine abin neman dacewa da dacewa eh mai datarwa da dacewa to dan tsaya eh da mun fara ka ji waye shi hamansa wanda ya zama zauna da su kaɗan ya kawo in aka faɗa maka ka ji irin himmansu da ya soso shau su da ka ji irin himmansu da ya soso wane kenan wane kenan wane kenan wane kenan duk ya ebi arwahunsu sannan kuma ya zo ya haɗa da wanda ba su da shi shine walahul mazidu da aka faɗa Allah ka taimake mu ya ƙara mana imani ya ƙara mana son manzo Allah shau jani shau bai الله يوتا من الخير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر هاك الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار الذين صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما شئت منك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة